الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله الأمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin tafsiratul muta'allimin na Sheikhul Allama Ustadu Dr. Muhammadu Sani Umar hafizahullahu ta'ala wanda muke karanta a wannan hantsi yau muna 26 ga watan Zulqa'ada 1446 wanda kuma ya dace da 24 ga watan biyar watan Mayu miladiya shekara 2025 za mu tsora daga yadda muka tsaya a yadda malam yake mana bayani dangane da a malam yana mana magana dangane da siffofin da suke siffofin da suke lalata kyakkyawan niyya ko siffofin da suke cin karo da kyakkyawar niyya daga cikin waɗannan siffofi mun yi magana akan neman na ko mun wuce wajen ne ok muna magana ne a cikin a siffofin abinan siffar ƙanƙan da kai ƙanƙan da kai a cikin tarihin malamai magabata kankan da kai a cikin tarihin malamai magabata a cikin wannan za mu tashi kan shekul islam ibn taimiyya malam ya ce na tara shekul islami ahmadu ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani al-mutawaffa am 728 بعد الهجرة واحد من كبار شيوخ الإسلام ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman musulunci ana kawo wani ruwan fa ana za su karo a sai kun yi karɓe-karɓe ba alladhi tsara smuhu kulla matsari wanda sunansa ya yaɗu duk wani wurin yaɗuwa tsara ya tsiro tsiran duk wani wurin da za a iya za a iya zuwa to sunansa ya je wa ahadun mujjadidi al-islam fi asarihi ɗaya daga cikin waɗanda suka sabunta musulunci a zamaninsa wallazi qalla nadhiruhu fi tarihi hadhihi al-umma wanda irinsa a tarihin wannan al'umma kaɗan ne wa innahu ma'a bulughihi fil ilmi sha'wan ba'idan kuma tare da wato yadda ya kai da ilimi sha'awan ba'idan ai makanan ba'idan yayin da tare da yadda ya nisa wato ya kai wuri mai nisa da ilimi wa rusukhihi fi afaninil ulumi da kuma tabbatuwarsa cikin fannoni na ilmomi daban-daban usuliha wa furu'iha usul da furu na kowane fanni usulul tafsir furu'at tafsir usulul fiqh da fiqhunsa usulul hadith da da fiqhun hadithin usul kulli ilmin wa furu'ihi shaykhul islam yayi fice qad tawatarat al akhbaru bi tawadhu'ihi al jam labarai sun yi cinturundo wajen wato tabbatar da tawalu'unsa al jam fil ilmi fi tawadhu'ihi al jam fil ilmi wato tawalu'unsa wanda yake mai mai yawan gaske shine al jam mai yawan gaske a cikin ilimi yana tawalu a babin ilimi mai yawan gaske يقول تاج الدين السبكي في ترجمة أبي الحجاج المزي آه تاج الدين السبكي cikin tarjamarsa cikin biography da ya bayar na Abul Hajjaj al-Mizzi al-Mutawaffa am 742 wa qad kanat al-a'immatu idha qara'u al-hadith bi hadratihi jabun shi Abul Hajjaj al-Mizzi wa qad kanat al-a'immatu wato manya-manyan malamai sun kasance idan ƙara'ul haditha bi hadratihi idan za su karanta hadisi yayin da yake wajen yayin da mizi yake nan jabunu to sai su sai su sai su ji sanyin sanyin jiki aljubun aljabun sanyin jiki mutuwar mutuwar jiki eh kasala saboda saboda shakkarsa wakila lam yaslam qari'un bi hudurihi min raddihi alayhi suka ce wato ba wani mai karatu da zai zo yi karatu bi hudurihi kuma abul hajjaj al-mizzi yana nan shine bi hudurihi min raddi alai ba wanda ya kubuta daga raddin al-mizzi duk wanda ya zo yana karanta hadisin mizzi sai ya masa raddi sai ya masa gyara ana satun hadisi ya masa gyara kai gyara wannan ba haka sunan yace ba wannan matan da ka kawo ba nasa bane ba wannan rawin ba shine wanda kake tsammani ba wannan gyara gyara wasalin gyara kaza kowa ya zo sai ka ɗauko tumin rawanin ka cikin manya-manyan malamai na duniya in ka zauna gaban mizi kana karanta kana karantawa zai dakatar da kai ce ba haka bane ya gyara ma shine jabunu sai mutum yayi sai mutum ya ji shi ba kowa bane shi ba ta tsaya bane wa qara alayhi abul abbas ibn taymiya ibn taymiya ya zo gaban sa ya karanta hadisi juz'an wani yanki na hadisi faradda alaihi غير موض... فرد عليه غير موضع في الأسماء وغيرها يي وشيخ الإسلام ردي يما سكتا كتا إيه في... في... غير موضع با ما ولي ɗaya ba fil asma'i wa gairiya har a sunaye da wani sunaye wani sunan ba haka za ka faɗe shi ba hmm? mizi yake yara ibn taymiya ya wannan wannan sunan ba haka za ka faɗe shi ba haka yadda ake faɗan sa ne wa gairiha da ma abin da ba suna ba a cikin hadisi masa gyara ya'ani indama yajbunu kathirun min ahli al-ilm min al-qira'ati bi hudur al-hafiz Abul Hajjaj ma'ana dai yayin da da yawa daga cikin malamai suke wato jin sanyin jiki wajen karatu a gaban al-hafiz Abul Hajjaj al-Mizzi a gaban Mizzi wa yafirruna min zalika suke guduwa ma eh mutum yana jin kunyar ya zo ya karanta ce ka in ka je ma gama kace kace za a ma kawai ka hakura kar ma kace aka zo kana yin gumi a cikin jama'a eh khashyata an yuqdu fil qira'ati sai suna in zuwa saboda tsoron kasi kuskure wajen karatu fa yusahhihu alaihim yazo yana gyara musu suna jin kunya a cikin jama'a kana shaykhul islam ibn taymiya shi kuma shaykhul islam ibn taymiya ya taqaddamu ilaihi fa yaqra'u alaihi sai ya je shi gabansa ya karanta masa li yahza bi tasihatihi domin ya rabauta da gyare-gyaren malam wa yastafida min ilmihi ya amfana daga iliminsa wa hadha min asari tawadhu'ihi fil ilmi wannan kuma yana daga cikin wato alamomi na tawalu'unsa a cikin ilimi wa ma'rifatihi bi miqdari rijali da kuma saninsa da wato matsayin maza amma rijala nan ba rijal qawamuna ba yauwa da saninsa da matsayin maza wato da matsayin malamai darajar malamai ba yan kasuwa ba wa min al-ma'lumi yana daga cikin sanannen abu anna abul hajjaj al-mizzi qarinun ibn taymiyyah abul hajjaj fa sa'a ne na ibn taymiyyah sun yi zamani wannan 728 wannan kuma wannan 742 sun yi zamani sa'ansa ne eh wa in kana akbara min ibn taymiyyah qalilan tare da cewa ya dan girmi ibn taymiyyah din kadan lakinnahuma fi idadil aqran sai dai ana irga su a matsayin abokai ne wa ma zalika faqad adda'ana lahu shaykhul islam ibn taymiyyah tare da haka shaykhul islam ibn taymiyyah ya ya ya ya ya ya ya tankwara kansa gare shi adda'ana ya sallama masa fi ma'rifatul hadisi wa rijalihi wajen sanin wato hadisi da kuma marawaita hadisi hakaza kana rabbaniyuna to haka nan na Allah malamai na Allah suke wa min tawadu'i shaykh islam ibn taymiya yana daga cikin tawalu'un shaykh islam fil ilmi wa istifadatihi min nadhirihi ababi na ilimi da kuma amfanarsa daga abokinsa sa'ansa abul hajjaj al mizzi fi ma yata'allaqu bil hadisi wa ulumihi cikin abin da ya shafi hadisi da ulum na hadis ma zakarahu ibn qadi shuhba إذ قال في ترجمة أبي الحجاج المزي شما ابن قاضي شهبة أترجمة ديو أبو الحجاج المزي يتي وقال ابن حجي تغمده الله برحمته ابن حجي شمس الدين ابن حجي السعدي كو السعدي ibn hijji taghammadahu Allah bi rahmatihi yace qala li ba'd ashabihi wa ahsabuhu ibn kathir yace wani daga cikin wato abokan abokan ibn taymiya ya gaya min wani wani daga cikin abokan mizzi wani daga cikin abokan mizzi ya gaya mini wa ahsabuhu ibn kathir kuma ina tsammanin ibn kathir ne ra'aituhu fi janazatin naga fi janazatin wa ibn tamiyata naga ibn kafir ko naga mizzi a wata jana'iza wa ibn tamiyata yukthiru min su'alihi ibn tamiya yana yawaita tambayarsa a jana'iza yana tambayarsa hadisi amma ya ta'allaku bil hadith game da hadisi wa huwa yujibu bi sukunin wa tu'ada yana amsa ibn tamiya cikin nutsuwa wa tu'ada da nutsuwa a hankali sukun wa tu'ada tu'ada wa a hankali ne nafsu sukun to a nan ma ana gaya mana yadda shekul islam mai kankan da kansa ga mizzi yana masa yana masa tambaya ta ilimi wa akbar tajuddin subki an liqa ibn taymiyyah wato jama'a an yi karatu fa in ka san wa ibn taymiyyah fa in ka san wa ibn taymiyyah za ka san cewa karatu a ce ba a karba a ƙurishi yadda ibn taymiya yake a ce maka zai karanta hadisi a masa gyara hatta a suna a masa gyara a kalma a masa gyara a kaza sannan ibn taymiya yana bin abokinsa malami yana masa tambaya yana ba shi amsa yana sun koyar da kansa ibn taymiya nan da kaji ibn taymiya wanda wanda ilimi ya tumbatsa duniya ta tumbatsa da iliminsa ita ta fansa shirga shirga ga fatawar sanana iya ganin ka gata nan guda talatin da fatawar ga littafin sanan ɗaiɗai ko anan kuma littafin sa ba kowa ne isa karantawa idan baka samu malaka ba ba za ka iya buɗe littafin shekul islam sai dai irin sufar majmu fatawa ɗin su ne ka iya ganewa ko yaya ka kana ɗan kana ɗan dama dama amma littattafan shekul islam wadda ba kowa zai iya karanta su ya fahimta ba irin su irin su ta'arudul akli wal naqli da wannan gaba ɗaya ma mantiki ne malam ba za ka iya ba sai ka sai su annubuwat sai ka yi ƙwari kai har sirrin su al'iman kitabul iman ka sanar da taba ne abin eh ita da sauran tuzo ita da kuma da wahala sha'ani chief ne na amma malam Uthaymeen duk wanda yake so ya gane ibnu taymiya ya bibi ibnu usaymin idan ka bibi ibnu usaymin ibnu usaymin mafi yawan iliminsa daga shekul islam amma yana faɗa da ibara sahala to idan ka idan ka koyi ibnu usaymin to za ka gane ibnu taymiya eh abubuwa da yawa na ibnu taymiya za ka gane da yaren ibnu usaymin to wannan ma wato wannan ma wani abu ne da yake nuna maka irin yadda ilimi yake saƙon da wancan ya isar ne wannan yake isarwa duk da larabci ne amma ibarar wannan ta fi ganar da mafi yawan al'umma saboda ibarar wancan kuma bambancin ƙarfin ilimi ne kuma ka duba yadda shi ma uzumin din bai wadda Allah ya masa kuma a ce shi ma ibnu taymiya akwai wani sama da shi wanda yake sun koyar da kai yana tambayarsa kai ina kai me ka sani kai sai yafiya wa amma taju as-subki tajuddin as-subki an liqa ibn taymiyata bi liqa'i bi ala'iddin al-baji wa akhbara taju tajuddin as-subki tajuddin as-subki ya bada labari an liqa ibn taymiyata bi ala'iddin al-baji game da haduwar ibn taymiya da alauddin albaji ali ibn muhammad almutawaffa am 714 duk sa'o'in juna ne kaifa kana shaykhul islam ibn taymiya yujillihu wa yu'azzimuhu wato subki ya bada labarin yanda nan kaifa ba tambaya ba ce ba eh ya bada labarin yanda yadda ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya ya kasance yujillihu wa yu'azzimuhu yake girmama wato wato abinan ala'uddin albaji yake girmama Alauddin al-Baji yana yana yana yana kambama shi walam yajri baina yadai walam yujri baina yadayhi bi lafza kuma bai gudanar da wani lafazi a gaban baji ba na ilimi bai gudanar da wani lafazi a gaban baji ba na lafazi na ilimi fa akhadha Alauddin yaqulu sai Alauddin al-Baji sai sai kammacewa takallam nabhas ma'aka sai ce kai magana mai binciken tare da kai kai magana mai bahasi tare da kai mu tattauna mas'alar tare da kai wa ibn taymiyyah ya qulu ibn taymiyyah yana cewa misli la yatakallamu bayna yadayka ai iri na ba zai yi magana a gaban ka ba malam baji ana wazifati al-istifadatu minka ni aiki na shine amfana a wajenka ka yake ga Alauddin al-Baji Sheikhul Islam as-sulukul munafi li tawadu halaye da suke kore tawalu idan ana bukatar tawalu a neman ilimi to kuma sai an kiyaye wasu halaye kafin tawalu ya yi san mata sulukiyatu akwai aihunaka shine san mata akwai wasu halaye suluk shine halaye akwai wasu halaye munafiyatul littawadu waɗanda suke kore tawalu'u yattasifu biha ba'dul muntasibina ila ilm wasu waɗanda suke danganta kansu da ilimi suna siffantuwa da su wa talabihi wanda suke siffanta kansu da ilimi da neman ilimi suna siffantuwa da waɗannan halaye daga ciki alhirsu ala sadara kwaɗayin fitowa kwaɗayin bayyana kwaɗayin shugabanci a sadara a ce kai ne a gaba eh ana ɗan gina wani masallaci kana cewa to dai aita mana addu'a dai ana ɗan masallaci a gwarmu insha Allah muna sa ran dai za mu fito maganar limancin nan alhirsu ala sadara wallahi malam a wallahi wata yar islamiyya ce shi gina da Allah ta mu da addu'a ina son a bani rikwanta eh kuma ana magana za a gina masallaci akwai za a dan sa darussa shine muke ta bibiya dai mu ma a ba mu dama mu sa darasi wallahi man kaga mutum yana ta kokowa a bashi darasi a masallaci ce muna cikin masu darasi ne mun tashi neman limamai muna nan hawa na maka ce ladani ladani ba matsala tashi neman ladanai muna ciki amma neman limamai magana ilimi ce fa ladani magana murya ce ce a kara maka lamun fa akwai murya ba tashi neman ladan to kaga wannan ai babu wannan ai tawalu ne amma limanci ai ilimi ne to haka alhirsu ala sadara eh san bayyana san fitowa gaba gaba hubbu sadara wal hirsu alaiha son son bayyana da kwaɗayi akan bayyana da jagaba wasa'ayu li tahsiliha da kuma wato kaiwa da koma wajen a samu sulukun munafin li tawadu'i alimi wannan hali ne wanda yake kore tawalu'un malami aw talibi ilmin ko ɗalibin ilimi akradal bai haƙi fi kitabi al'imamul bai haƙi a littafinsa al-madkhal ila sunan al-kubra ya fitar da hadifi riwaya asari an abi asimin nabil dhahak ibn makhlad ya fitar da asari daga abu asim shine ad-dhahak ibn makhlad ana masa laƙabi da annabil qala yace sami'tu sufyan ath-thawri ibn makhlad yace na ji sufyanu sauri wa qad hadara majlisahu shabun min ahli ilm wani matashi ya zo cikin masu ma'abota ilimi ya zo majalisin sauri wa huwa yatara'asu zuwan sannan sai yana ta wani neman shigegi yana ta neman wato ɗaukaka wa yatakallamu yana yin magana wa yatakabbaru bil ilmi yana girman kai da ilimi alaman huwa akbar minhu kuma akan wanda ya fi shi shekaru qala fa ghadiba sufyan sai Sufyanu sauri ransa ya ɓaci wa kala sai yace lam yakuni salafu hakaza magabata ba haka suke ba kana ahaduhum la yad'i al-imama ba wani a cikin su wanda yake da'awa ta shugabanci wala yajlisu fi sadri kuma baya zama a gaba hatta ya tsuluba hadha al-ilma 30 sana har sai ya nemi wannan ilmin shekara 30 ko wato har sai ya nemi wannan ilimin ko dai ka ce baya zama a gaba sai ya shekara 30 na neman ilimi ko kuma ka ce abin da yake nufi ba wani cikin magabata da yake zama a gaba zai shekara 30 yana neman ilimi bai zauna maka a gaba ba wa anta tatakabbaru amma kai yanzu ka zo kana girman kai alaman huwa asannu minka akan wanda yafi ka shekaru kum anni tashi daga nan wala araka tadlu min majlisi kan na sake ganin ka kusaci majalisina tashi anan kan na sake gani ka kusaci majalisina dan tsayar da wannan abu ma wannan wannan yaron da ya zo da wannan kan kambar da wannan karambanin malam sufyanu sauri ya kore shi wato yana daga cikin abin da muka rasa aladabin neman ilimi wai malami ba zai iya tsawatarwa ba zai iya ɗaukan hukunci akan ɗalibansa ba wannan masifar idan ba mu daina ta ba to ilimi ba zai yi albarka ba malami yana shakkar ya tsawatar wa ɗalibinsa yana shakkar ya kafa doka wa ɗalibinsa yana shakkar cewa tashi ka tafi kuma in ya faɗa ba zai dawo su kuma mutum zai zo a masa bulala ma ya dawo a kore shi ya rakuɓe ta bayan taga a kore shi ya rakuɓe yana ji ta bayan kango abu dawud yana daga cikin waɗanda ake ba da labarinsu a kan malaminsa al-haris ibn miskin abu dawud ɗan gayen malam harisu kuma mai zuhudin to gayen abu dawud yana damunsa wata rana kawai da abin ishe ce ce tashi bar masa majalis shi ba kwalisa ce a gabansa ba ya kore shi abu dawud bai daina zuwa karatun ba sai ya ɓuya wurinka ba zan zo ba karatu kuma ba naka bane gafarta malam sai ya ɓuya a bayan gini sai ya dinga ɗaukan riwaya isa suka ce in ka akwai wuraren da abu da suke haddasa na ko haddasa ne harisu ibn miskin wa ana asma'u idan ya ce haddasa ne harisu ibn miskin ya yi shiru za a ɗauka a gabansa ne in ya ce wa ana asma'u to an san wannan riwaya ce ta bayan katanga koransa aka yi amma bai tafi ba ya tafi ya yi biyayya amma kuma saboda kwaɗayin ilimi sai yana ɓuya sai yana saurara ai wannan a wurin malamin ma zai daraja ya san da ya girmama shi ya girmama ilimi kuma ya girmama malam amma duk wanda ka kora in ya tafi ya tafi kenan ba zai bi sawu ba me kon ya kira babansa ya kira babbansa a kira kawu ne a zo a ba malam hakuri a zo a ina babu sai shi kadai ne malam gaci na a memory Allah ya sauya ويبدو أن هذا شاب كان يعيش مرحلة مرحلة مرافقة علمية abin da ke bayyana shine wannan matashi kana ya ishi marhalata murahaqatin ilmiya yana rayuwa ne a daidai wannan lokacin yana marhala ta balagar ilimi zanna nafsahu fawqa nasi ilman wa ma'rifa sai ya zaci kansa sama da sauran mutane wajen ilimi da sani fa sara yatazaharu fi majlisis sauri da haka ya zo yana ƙoƙarin bayyana shi ne ta zaharu shi ne bayyana fi majalisun sauri yana so ya ɗaukaka a majalisun sauri shi ita wannan kalma ta zuhuri ma'anoninta guda biyu ne mafiya shahara kuma galibi fassara ta ba ta fita daga cikin biyun nan kuma in ka canza a wani wuri za ka kasa gane kan abu zuhuri yana zuwa da ma'anar bayyana yana zuwa da ma'anar ɗaukaka kuma inda ka ga huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala din kulli li yuzhirahu abin da yafi cancanta da shi cikin ma'anonin guda biyu bayyana ko ɗaukaka ɗaukaka dan ya ɗaukake shi akan sauran addinai na'am idan ka zo faɗin annabi alaihi salatu wasalam da Allah ta'ala ya ce huwal awwal waz zahiru ko هو الأول والآخر والظاهر والباطن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء sai ce wa anta zahiru falaysa fawqaka shay'un kenan az-zuhur anan yana da ma'anar mene al-ulu wa anta zahiru sai ce falaysa fawqaka shay'un kai bayyananne ne to sai suna bayyana ko a tafsiri zaka ji suna cewa huwal awwal wal akhir shine farko shine kace wa zahir kuma bayyananne ya zaka fassara Allah da bayyananne az-zahiru zai zama madaukaki az-zuhur al-ulu fassara annabi alaihi salatu ta bada ita ta ita ta nuna haka anta az-zahiru sai ce falaisa fawqaka ko fawq shi yake nuna maka me yake nufi da zuhur kai ne sama sama da kai kawani amma kace kai ne bayyananne sama da kai ba kuwa a bayyana ba ne to fasara ya tazaharu fi majalisin sauri sai ya zo yana ƙoƙarin wato nan tuwa da ka fasara zai yana neman ɗaukaka a majalisin ko yana neman bayyana a majalisin duk zai ɗauka bil ilmi war ri'asati fi da ilimi da kuma neman shugabanci a cikin ilimi ma'a wujudi man huwa akbaru minhu sinna tare da cewa wurin akwai wanda ya fi shi shekaru wa ilman fil majlisi nafsihi ya fi shi shekaru ya fi shi ilimi fil majlisi nafsihi a wannan wurin ma ba a wani wuri ba fil majlisi nafsihi a ainihin wannan majalisin ma ba wani ba malam yace wa yakfi wujuda sauri nafsahu fil majlis wa yakfi wujudu sauri nafsuhu fil majlis ya isa ma samuwar sauri ɗin a wajen. In ba kowa ma a wajen wanda ya fi wannan yaron, ai sauri malamin wajen ai ya ji kunyar malam. Haka ya isa ma a ce saurin yana nan a wajen. Falon ya tahammal Sufiyanu qillata adadi, sai malam Sufiyanu sauri bai iya juran karancin ladabin wannan yaro ba. Fa arada ta'adibahu bil qawli wal fi'l. Dan haka ya nufi ya ladabtar da shi da magana da aiki me ce ce maganar a tashi tafi shi ne aikin na yawwa eh lam yakun salafu hakaza kana ahadum la yad'i al-imama wa la yusul fi sadri hatta yatluba hadha al-ilma 30 sana wa anta takabbaru ala man huwa afannu minka sai ce kuma qum anni yawwa wa zajarahu ya tsawatan mashi وعلمه كيف كان علماء السلف يتواضعون في العلم kuma ya karantar da shi ya sanar da shi yadda wato malamai magabata suke suke kankan da kai a neman ilimi wala ya tasaddaruna almajalisa hatta yuqimu radahan min ad-dahr ba sa wala ya tasaddaruna almajalisa ba sa shigege a wuraren neman ilimi e ba sa neman shugabanci ko neman bayyana a wuraren majalisi hatta yuqimu radahan min ad-dahri hasse sun zauna tsawon zamani radahan ay tawilan ad-dahru tawil radahan min min ad-dahri tawilan fi talab al-ilm sai sun sai sun sai sun zauna tsawon zamani ne tsawo fi talab al-ilm a neman ilimi wa mumarasatihi da kuma gogewa a cikin sa ثم قام الثوري بطربه بطرده sannan al'imamu sauri nan ya tsaya tsayin daka wajen koran wannan yaro min majalisihi daga majalisinsa ta adiban lahu wa takari'an don ya zama ya ladabtar da shi wa takari'an kuma ya ya kunyata shi shine taubih at-taubih at-takari' at-ta'anib wa taubih an gane ko saboda idan irin wannan jauro ne idan ka bar shi idan ka bar wannan irin a majalisi to zai lalata maka wuri abin da ya fi kamata a babi na ilimi duk wanda ya zo da wani abin da ya sabawa tarbiyyar ilimi a sallame shi kada ya ɓata saura na'am wa rubbama da alhirsu ala tasaddur wa ri'asati ila takabburi ala al-akharin malam yace sau da yawa kwaɗayi alas tasadduri kwaɗayi akan shugabanci wa ri'asati diddai kwaɗayi akan bayyana da shugabanci to sau dewa yakan yakan yi kira ila takabburi alal akharin zuwa ga girman kai akan wasu wa izhari fadli nafsihi ala nas da kuma wato bayyanar da falalar kansa akan mutane akan sauran mutane wa nisbatil akharina ila al-jahl kuma yakan kai ga danganta wasu zuwa ga jahilci fa yadhunnu annahu idza tanaqqasa ghayrahu irtafa'a huwa sai ya zaci cewa idan ya kaskantar da waninsa shi kuma zai ɗaukaka wa idza jahalan nasa bana fadluhu alaihim idan ya jahiltar da mutane to falalarsa akan su za ta bayyana jahala bi shidda ya jahiltar idan ya jahiltar da mutane to shikenan falalarsa za ta bayyana a kansu ya ƙulul hafiz ibn rajab al-hanbali alaihi rahmatullah ibn rajab yana yana cewa wa amma man ilmuhu ghairu nafi'in amma irin wanda ilminsa ba mai amfani bane walaysa lahu shughulun siwa takabbur bi ilmihi ala nas bashi da aiki da ya wuce girman kai akan mutane wa izhari fadli ilmihi alaihim da neman bayyana falalar ilminsa akan su wa nisbatihim ila al-jahli da danganta su zuwa jahilci wa tanaqqusihim da kaskantar da su liyartafi'a bidhalika alaihim domin shi ya ɗaukaka a kansu wa haza min aqbahil khisal wannan kuma yana daga cikin mafi munin halaye wa ardaha mafiya munin su aqbah arda da aqbah su ɗaya ne wa rubbama nasaba man kana qablahu min al ulama wannan fasaha ce larabci eh yana da haka zai dinga da haka zaka rika gane wato karancin kalmomin Hausa ko dai mu ba mu gada ba ko da hausa tana da shi ko kuma hausa ce asali ba ta da shi amma larabci yana da wannan yanzu ko ɗazu da na muku magana takare takare shine ta'anif shine taubih duk abu duk abin da ka sa a wajen abin da ake nufi kenan yalwar yare ne yake kawo haka wa rubbama nasaba man kana qablahu min al ulama ila al jahl sau da yawa ma zaka ga yana danganta wanda ya gabace shi a ilimi ila al jahali zuwa jahilci wal ghaflalti daga fala wal sahwi da rafkana fa yujibu lahu hubbu nafsihi wa hubbu zuhurihi sai ya zama son kansa wa hubbu zuhurihi da son bayyanarsa yujibu lahu ihsana dhannihi biha sai ya wajabta masa kyautatawa kansa zato wa isa'ata dhannihi biman salaf da kuma muna na muna na zatansa ga wanda suka gabata an ana gane wannan karatu saboda wasu abubuwan ku rinka rabtinsu da halin da muke ciki yanzu da halin da muke ciki yanzu muna da su waɗanda ba su da aiki sai zagin maluma kuma ga wurtattun maluma yanzu in banda in banda lalacewa in banda lalacewa ta son uluwi da fasadi a ban ƙasa ba yanzu ina abdul jabbar da ibn taymiyyah don Allah ban da karambani ba ina abdul jabbar da ibn hajar ko bukari ko muslim kai kafin su ma ina abdul jabbar da da abinan da da abinan wane ibn salama hamad ibn salama hamad ibn salama sahabi ai wannan tabi rawi to haka ne sai mutum saboda tsabar shi kiyashi ne mai rungumar abin da ya fi shi ƙarfi sai zo yana naƙade wa shekul islam yanzu haka aka samu wani anan bauchi shi ma wani mai karambani yana martani a ibn taimiyya yana bar masu malam ja'far ya rena malam ja'far ka gaba ɗaya ma naƙadi naƙadi wai kwaba da jafar ya tattaka in ban da hassada ba yanzu ƙoƙarin da malam jafar ya a ƙasan nan yanzu wannan yaro idan za a ƙara ma shekara ɗari a kan shekarunsa bai isa yi wannan aikin ba shi da ya zo a zamanin ma da ba za a saurare shi ba a zamanin komedi in ba komedi ya yi ba za a saurare shi ba Malam Jafar da ya zamani lokacin da ake sauraron ilimi, lokacin da ake koyon sallah, ake koyon azumi, ake koyon tarbiyya da ladabi, ake koyon zamantakewa, saurara ake dan a koya a gyara a iya yanzu kuma ana saurara ne dan a yi dariya. ko duk wanda yanzu zai yi magana ta ilimi to kaso mai yawa na wayan zamanin ba ba abin sauraron su bane abin sauraron su ne dan comedy yanzu wanda ya zo a wannan zamanin yaushe zai amfana menene burin sa idan ya ta zarafin waɗannan malaman da aka saurare su saboda ilimi ba dan comedy ba dan abin dariya ba ba dan zagin wasu ba zallan karatun ne suka yi kuma kuma Allah ta'ala ya shahara su da aka ko wannan mutum ya duba in yana da hankali ya san cewa ba zai iso ba ya san ba zai iya ba amma ya sa kansa wannan aikin ya kafa kamara ya bata data yana rekodin awa guda ko yana raddi me zai bata abu da zaka iya batawa to irin waɗannan su ne ire-iren su ne ake magana a kansu cewa neman sun sai sun fito su ma sai sun zama wani abu sai su rungumo manya-manyan malama sai su rungumo mutane masu muhimmanci wai su za su rusa shine neman ɗaukaka ta hanyar jahiltar da wani ta hanyar ƙaskantar da wanda ya fi ƙarfinka shi shi mai rungumiya shi mai rungumin abin da ya fi shi ƙarfi wa ya ƙulu badaruddini ibnu jama'a ibnu jama'a alaihi rahmatullah yana cewa wala yaqsidu bihi al-aghrad ad-dunyawiyya wala yuqsadu ko wala yaksid zai iya yiwa tunda an yanko magana ce wala yak wala yaksid bihi al ya zama a wala yaksid da da sukunin dal din ba wala yaksid bihi al-aghrad ad-dunyawiyya min tahsil ar-riyasa wal jahi wal mali wa mubahat al-aqrani wa ta'zim an-nas lahu wa tasdirihi fil majalis wa nahwi dhalika wa yastabdilu al-adna billadhi huwa khair wala yaksid bihi al-aghrad ad-dunyawiyya kada ya nufi da wannan ilimin bihi ay bil ilmi an yanko magana ce eh kada ya nufi bihi ay bil ilmi al-aghrad ad-dunyawiyya wani abin hasafi na duniya min tahsilir riyasati na kokarin neman shugabanci wal jahi da matsayi wal mali da dukiya wa mubahatil aqran da kuma alfahari da wa wannan alfahari da sa'o'i wa ta'zimin nasi lahu da kuma neman mutane su girmama shi wa tasjirihi fil majalisi da kuma shigegensa a wuraren ilimi wa nahwi zalika da makamancin haka wa yastabdilu al-adna bil ladhi huwa khair idan yayi haka to zai cancan zai canji kaskantacce da wanda yafi alheri duk wanda ya nemi duniya da ilimi to ya cancanci ya ba da mai daraja ya karɓi kaskantacce duk wa'in abubuwan da malayin lissafa ba su kai ilimi ba mun karanta da ku masu wa'in nan ɗin ne suka da suke sha'ar masu ilimi ba mu karanta ba kasratu da'awi alfariga na biyu ba isa haka kasratu da'awi alfariga daga ciki akwai abubuwan da suke rusa tawalu'u wato yawaita harguwa alfarira na banza wadda an ce alfaris shine abin da ba komai a cikinsa adda'awi kuma shine kuri wato faɗe-faɗe marasa hujja daga da'awa faɗe-faɗe ce sa wanda ya je wajen alkali ya ce ina bin wani bashin kaza ake ce masa wannan abin da'awa mana ka faɗa ne kawai ka faɗa ne kawai sai an bibiya sai an tabbatar da haka yanzu abin da ake faɗa sunansa da'awa a ƙarshe an tabbatar haka ne sunansa hukunci ya zama gaskiya ke da haka duk abin da aka ce masa da'awa to ana nufin faɗi ne babu dalili shashi faɗi alfaris kuma shine wanda yake fankwalolo to daga cikin abin da yake rusa tawalu'u akwai adda'awi wato ka iya kiransa da kuri yawan ɓare-ɓare alfariha na banza marasa dalili marasa amfani suma suna suma suna tun ya kafa kansa kamara kawai dinga faɗa-faɗan maganganu ba su al'umma take nema ba kawai inan maganganun za su yi masa amfani ne a cikin wata manufarsa mala a Allah ka shirya mana ana cikin damuwa fa ana cikin damuwa kuma abin da zai baka tsoro shine yanzu ‘yan maƙafe na malamai na TikTok da na wane ne, maƙafe na malamai, kaɗan ne wanda ilimi ne ake faɗa. Wani labari za a bayar, ta yi labarin ma ƙirƙirarsa aka yi, ta yi labarin ma sirrin wasu ne, wani kuma sai ga abin dariya ne, wani shegantaka ne, wani abin kunya je a kaba, wani waye haka. sai kawai irin waɗannan mutane suka fi so su gani kawai ana ta auna hankali na malamai da irin abubuwa hankali na malamai ana ta auna irin halaye na malamai da wa'in abubuwa so ai taɓa raɓaran maganganu min asari adami tawazu'il alimi daga cikin alamomin rashin tawalu'un malami au talibin ilmi ko ɗalibin ilimi kasratu da'awi alfariga yawan kuri mara amfani wattabajjuji bil ilmi da kuma neman rinjaye da ilimi attabajjuj almughalaba neman cin neman galaba da ilimi wattaqaddumi fihi da neman gabatuwa a ilimi wazdira'i ma inda al-akharin da kuma kaskantar da abin da yake wajen wasu izdira shine ihtiqar izdira shine ihtiqar da kuma kaskantar da abin da yake wajen wasu na ilimi wa hadha dalun ala da'fin fil ilmi wannan manuni ne akan raunin ilimi wa da'alatin fil ma'rifati da kuma wato tawaya a cikin sani ضآلة إلا وشذاجة في العقل شذاجة إن السهولة وال السهولة وال وال والنقص wato wannan rauni a suhulatu wa da'af raunin hankali wa qillatin fil adabi da karancin ladabi qala al-hafiz ibn rajab rahimahullah ibn rajab ya ce wa min alamatil ilmin nafi na daga cikin alamomin ilimi mai amfani anna sahibahu la yadda ilma daga cikin alamomin ilimi mai amfani shine ma'abocinsa baya da awar ilimi ba ce mu mun sani kwanan nan naga wani dan gidan cikin ƴaƴan Nasiru Kabara abin da yake faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zaka dauka cewa ya kamata a kai shi asibiti sakatu wallahi duk garin nan akwai wanda ya kai ni sanin bukari duk garin nan akwai wanda ya kai ni sanin kaza to ni yanzu kowa ne kace kace zan masa akan kaza yana nufin sai ambaci ibn taymiya yana bukan kirji maganganu masu hadari wallahi mala abun sai ya baka tsoro wannan abun ni inda gaske ne akwai tabin hankali idan kuma ƙarya ce dama ba mamaki ko kuma ita ce haƙiƙar ba fa haƙiƙa ta haƙiƙa ta gaskiya nake haƙiƙa ta su nake faɗa
saboda babu ladabin shi ne babu ladabin ilimi ina nufin fa haƙiƙa a wajen su kishiyar shari'a. A haƙiƙa kishiyar shari'a, wanda an shiga wata duniya ce ta daban, wanda ku ba a cikinta kuke ba, ko wani yare ne wanda ba irin naku ba ne ba. Allah kyau. Akwai taɓin hankali ko? Gaskiya, ta Allah ya sauke. mai ilimi a daga alamomin ilimi mai amfani anna sahibu la da ilma mai ilimi inda iliminsa mai amfani ne baya da awar ilimi baya cewa na sani man qala ha ana za fa laysa huwa wala yafkharu bihi ala ahadin kuma baya alfahari da shi akan kowa wala yansibu ghayrahu ila al kuma baya danganta wanda jahilci illa man khalafa sunnata wa ahlaha sai in wanda ya saba wa sunna da ma'abotanta fa innahu yatakallamu fihi ghadaban lillah wannan kan mai ilimi mai amfani yana magana a kansa kan wanda ya saba wa sunna domin taya Allah fushi la ghadaba li nafsihi ba dan fushin kansa ba wala qasdan li rif'atiha ala ahad kuma ba dan nufin ya ɗaukaka kansa akan wani ba wa qad rakiba al-yawm hadha al-murtaqa al-a'waj kaseeru min al-muta'allimin wa qad rakiba al-yawma afwan al-yawma zarafi ni anan wa qad rakiba al-yawma hadha al-murtaqa al-a'waj a zamanin yanzu da yawa ko a zamanin yanzu kasiru minal muta'allimina da yawa daga cikin masu neman ilimi sun hau hadal murtaka wannan wannan wannan mahayin al'awaj karkatacce almutasaddirin li ta'alimin nas waɗanda suke shigege wajen karantar da mutane nakibina bidhalika tariqal ulama'ir rabbaniyin suna masu kaucewa na kibina ai ma'ilina munharifina suna masu kaucewa tariƙar ulama'in rabbaniyin tafarkin malamai na Allah almuttasimina bitawadu'i waɗanda suke siffantuwa almuttasimina almuttasifina waɗanda suke siffantuwa bitawadu'il jammi malamai masu siffantuwa da tawalu'u mai tarin yawa, wal adabin rafi'i da ladabi ɗaukakakke, wa hadmin nafsi da ƙanƙan da kai, ma'a sa'ati ulumihim, tare da yalwar iliminsu, wata sa'i da'irati fununihim, da kuma yalwar wato da'irar fannoninsu, da kuma yalwar da'irar fannoni na ilimi da suka sani, duk da haka, amma sun kasance mai suna siffantuwa da tawalu'u da ladabi da ƙanƙan da kai. to su kuma waɗannan masu hawa wannan abun hawa karkatacce da yawa daga cikin masu koyo sun kauce wannan hanya ta malamai masu tawalu wata jidul yau matsaliba ilmi yau ne fa a wannan zamani za ka samu ɗalibin ilimi lamma ya hadon awwaliyatil ulumi lamma ya hadon aga idan aka kawo lamma sai aka ɗaure muzari'in da ya biyo bayanta ana nuna maka wannan lamma ta ma'anar tukuna tukuna ba ba waccan lamma ta yayin da ba yawwa falamma ya dukul al-iman ya dukul al-iman fi qulubi tukuna wa tajidu al-yawma taliba ilmi a wannan zamani ka samu ɗalibin ilimi lamma ya hadam awwaliyatil ulumi bai ma riga ya fahimci ai ya faham ya hadam ya faham kun ga wannan kalmar ta wuce mu a baya hadum da ma'anar annaqas amma yanzu an tazo da ma'anar alfaham duka ita ce bai ma riga ya fahimci awwaliyatul ulum wato farko farkon ilmomi ba kuma badi'aha kuma bai tsaya ya fahimci mafarar matakan neman ilimi ba ya tabajjadu amma yana neman galaba in karanta ta ɗazu a baya yana neman galaba wa ya tamajjaju wa yamla'u famahu bi da'awin ariba wa ya tamajjaju yana firzar daga majja ya mujju kun yi a fiqhu a kurkurar baki sun ya mujjuhu yawa ya tamajjadu yana firzar wa yamla'u famahu yana cika bakinsa bi da'awin ariba da kuri da maganganu masu faɗi wani in ya rungumo magana wallahi ta fi ƙarfinsa sai mutum ya kafa kamara zai yi magana akan wai iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wai zai yi tahalilin wannan matsalar wallahi ta fi ƙarfinsa da yawa ta fi ƙarfinsu amma suna runguma suna yi to haka wani sai rungumo magana mai faɗi liyar fa'amin makanatihi don ya ɗaga matsayinsa wa yu'li min manzilatihi inda atba'ihi wal amma ya kuma ɗaukaka matsayinsa inda atba'ihi wajen mabiyansa wal amma da sauran farar hula wa ma aksara amsalahu al-yawma fi sahatin al-ilmiya wad da'awiyya ire-iren wannan mutumin a wannan zamani ma aksara amsalahu irin su sun yawaita wannan wannan shi ake cewa me ta'ajjub wa ma aksara amsalahu yau a wannan zamani irinsu sun yawaita kam fi sahatin ilmiya wadda auya ko yi mamakin yawan irinsu a wannan zamani fi sahatin ilmiya a farfajiyar mu ta ilimi wadda auya da kuma ta da'awa mala'us sahata bid'awin ariba sun cika farfajiyar da ɓare-ɓare maganganu masu faɗi wa akhbarin la azimmata laha wala khutun da kuma wasu labarai la azimmata laha babu linzami wala khutun babu akala kawai tasrifi ne kalmomin kun san su azimma daga zimam zimam shine shine abin sai linzami shi ita kuma shi kuma khutum shine khutam fa akhadha bi khutamiha yazo a hadisi babu babu linzami babu akala wa asatira gariba da labarai baƙi yahkunaha hinan li'akar suna hakaito labarai nan da can lokaci zuwa lokaci listila'i biha ala awatifil amma domin su yi istila'i da waɗannan labaran akan atifa ta farar hula istila'i kamar mamaya domin su mamayi atifa kuma atifa rauni na farar hula sai su dinga labarai don su mamayi zukatansu walistihwazi ala mashairihim da kuma galaba galaba akan mashair mashair ma shine awatif shine awatif kan rauni da galaba akan raunin farar hula wa rubbama fta'alu akhbaran nan if'atalu aka rubuta amma zai zama kuskure ne wata kalma ce if'atala tasrifi ne na fa'ala ifta'ala baka raba ainun da lamu tun daga fa'ala yaf'alu istaf'ala yastaf'ilu mustaf'ilun mafa'ilun baka raba tsakanin ainun da lamu in banda abin da ya zo da ya'un amma yanzu a nan ka ce ka kawo abinan if'a ka kawo ina wurin yake if'atala a'a if ta'ala wa rubbama ta'alu akhbaran tayu kuma su yi labarai su yi labarai nasu su kirkira ikhtara'u tayu su yi labarai alhadafu minha talmi'u anfusihim manufan labaran shine haska kawunansu talmi' daga allama daga daga abunan lama'a yamla'u allam'u wa allama'u wannan yana nufin wato haske haska haske domin su litalmi'i anfus minha talmi'u anfusihim abin da suke nufi shine haskaka kawunansu wa idfa'ul makanati ila janabihim da kuma cika matsayi a ɓangaren su idfa'u ai isbahu isin cika matsayi a ɓangaren su warrafu min akadarihim da kuma ɗaukaka matsayinsu inda al'amma wajen farar hula وربما خاضوا في فنون في فنون من فنون في فنون من العلم تايوس يفوتسوا cikin wasu fannoni na ilimi lam ya'rifu abjadiyatiha fadlan an daqa'iqiha ba su san ma abjadiyar ilimin ba balle daqa'iq na ilimin sun san abjadiya abjadiya asali nau'i ne na na irgen harufan larabci harufan larabci ana irga su da salo daban-daban yawwa shi salo na alfabiya shine alifun ba'un ta'un wane ne wane ne akwai salo na sauti alhurufu sautiya kuma shine shi kuma shine za a zo maka da huruful huruful حروف حروف الهم حروف الشفتين حروف الكذا حروف الكذا akwai kuma akwai kuma salo na abjadiya shi kuma shine huruful hisab eh kaga shi ba ba alifun ba'un ta'un sa'un jimun ha'un khawun a shi kuma lissafi ne a an shine shine shine shine abjada ko abjada hawaza menene eh kalamana eh eh afafa yawwa to kaga malam nuhu ya kiyaye su Eh, waɗannan kirge ne kuma suna da ma'anoninsu kuma kowane harafi a nan yana da lambarsa da aka ba shi ta irge to a wannan ilimin na abjadiyya kowane fanni yana da irin nasa yanzu misali a ilimin hadisi suna da irin su sana wani lokaci ma ka gana kaga aka ce sana idan baka san ilimin ba sai ka fassara sana cewa ya lankwasa kafafunsa su kuma suna nufin haddasana na suna nufin akbarana suna da irin waɗannan harufa da suke amfani da su bisa istilahi na ilimin hadisi to wani abajadiyar abajadiyar ma bai santa ba balle da ƙa'id na ilimin kuma yana abajadiyar za ka iya cewa suna cikin mukaddimat na ilimin ko tahawil kaga kawai kana karanta isnadi sai rubuta maka hawala tahawilul isnad idan irin wa'annan abubuwan wanda ba za ma ko cikin ma'anar hadisin baka je baka ci karo da su ko isnadin ba gama karanta ba ka ci karo da shi to ba su ma fahimci ba su gama iya fahimtar waɗannan ba fuzlan an da ka'iqiha ballantana a zo ana maganar malam wane da ya ji daga malam wane shekarunsu da zamanin da zamanin su da waye akwai inqita'i akwai kaza akwai kaza wa tasma'u minhum ajaiba wa ghara'iba sai ka ji suna zuwa da ababen mamaki da bakin abubuwa bismil ilmi wa dini da sunan ilimi da addini labisu musuhal ilmi sun sanya tufafi na ilimi wa tamassalu shakhsiyatal ulama akwai kalmomi da yawa wadda muka yi su a baya suna maimaituwa shi amfaninsa wannan za ka ƙara a kundinka ran da aka fara faɗanta ka ji ka ba lallai ka kiyaye ta ba amma idan kana bin karatun kana kana bita a gida aka zo aka sake tadda ita a wani wuri aka sake faɗan ma'anarta za ta iya shiga dishinarinka in ka mai da hankali sun sanya tufafi na ilimi wa tamassalu shakhsiyatal ulama dan haka sai suka kwatanci wato wato abanan sai suka kwatanci shakhsiyar malamai wato abinan din me za a ce sai suka kwatanci abinan e kamanni sai suka kwatanci kama ta malamai wahum ba'iduna kullal bu'di an hadil ulama rabbaniyin alhalin nesa suke iya nisa daga shiriyar malamai na gari fi ilmihim wa adabihim wa samtihim wajen ilimin su da ladabin su da kuma yadda suke da shiru da karancin kwarwa wa bida'atuhum min al-ilmi qalila kuma wato guzurinsu na ilimi su irin waɗannan ƙalilatun muzja ‘yar kaɗan ce muzja ma kali kaɗan ce ‘yar kaɗan wasilatuhum bil ulama munfasila kuma alaƙarsu da malamai ka tsatsiya ce ba sa zuwa wajen malamai wa ansabuhum ila kutubil usuli wal furu'i munqati'a kuma dangantakarsu zuwa littattafan usul da furu'a munqati'a dangantaka ce ka tsatsiya ba sa karatu wa ma'a hadha tajidu al-wahida minhum bila haya'in min Allah wa minan nas amma tare da wannan zaka samu wani a cikin su ba kunyar mutane ba kunyar Allah ba kunyar mutane yadda'i hifdha usulil kutubi sunna yana da'awar yana kurin ya haddace usulal kutubi as-sunna ya haddace manya manyan littattafan sunna sanadan wa matnan ya haddace isnadi ya haddace matan yana kurun wannan usulul kutubis sunna usulul kutub na sunna ummahatu kutubis sunna sune suwa su Bukhari su Muslim wayannan guda shida musnad na Imam Ahmad din su muwatta ta Imam Malik ana ce musu kutubu a ko kut- kut- akwai kutubu sitta akwai kuma kutubu tis'a al-kutubu tis'a to yanzu waɗannan wani sai ya zo ya ce ya haddace su sanadan wa matnan da isnadi da matani bal wa rakaman ahyanan kai wani lokaci ma har rakami lamba zai gaya maka ta hadisi da shafi ma adami jadwa zalika tare da rashin kwarewa a hakan walau ta- eh, walau yuhaqaqu ma'ahu da za a yi keke da keke da shi wa yutalabu bi istihdari hadithin wahidin a nemi ya zo da hadisi ɗaya lam yastati istihdara matnihi matanin sa ba zai iya kawowa ba fadlan an isnadihi ballantana ma isnadin sa dama wanne yafi sokin zuwa a tare shi a kawo wani hadisi a ce ya feɗe shi ya zo da matan ya zo da isnadinsa ya feɗe shi ya zo da matanan malam ya ce ba zai iya ba lakin amma sai dai lamma waje da maidana yayin da ya samu fage rahaban mai yalwa wasahatan khaliya ko ya samu farfajiya da ba kowa ya kafa kansa kamara ko aka tara mutane ya je karanto ya haddato ya zo a lokacin zai faɗa ba mai ce masa komai wasu talgauza a tsakanin wawaye wal awam da farar hula atlaqa zimama jawadihi sai ya saki linzamin ingarmarsa na na abin nan na yau- na yaudara kenan na shedanci wa rakada bi khaylihi wa rajlihi ya hau sukuwa da dokinsa wa rajlihi da kafafunsa da mahayansa eh, da dawakinsa da maha- da mahayansa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa mai yace wastafziz alaihim bi sautika wa rajlika ana yi da shaydan ka je ka duk duyo da zaka musu kai musu bi khailika wa rajlika da da abinan da, da dawakinka na shaydan da da, da abinan da mayakanka na kafa eh wato rindina ta shaydanci kenan rundunar yaki kan ba ba dawaki ne da masu kaf- tafiyar kafa ba to akwai na yaki irin na shaydan akwai na irin waɗannan masu ta'alum masu kurin ilimi shine sai ya hau su kuwa bi khailihi wa rajlihi eh, wa rajlihi da shaydaninsa mahaya da na kafa la yatahaddahu ahad anan ba wanda zai zai zai zai tunkare shi eh ba wanda zai tunkare shi liyakshifa sawatahu domin ya yaye al'aurarsa wa yu- wa yakuffahu bi hujjatin tusakkituhu ah tusakkinuhu eh wa yakuffahu bi hujjatin ya ya- ya ya tsare shi da hujja tusakkinuhu da za ta nutsar da shi khalalaki aljawu wa bidi wasfiri wa nakiri ma shi'ti an tunakiri khalalaki aljawu wa bidi wasfiri ya ke tsuntsuwa yanzu ga wuri nan ga fili ga mai doki khalalaki aljawu yanayi ya riga ya zama ba kowa ya zama naki wa bidi wasfiri ki yi koyi ki fitonki wa nakiri ma shi ki an tunakiri ki caccaki abin da duk ke so ki caccaka an tafi an bar miki waje da haka kamar haka ne kamar wannan tsuntsuwar ce aka kamanta shi ya samu guri ba kowa ba mai ce masa komai duk waɗanda yake musu magana suna um Allahu akbar Allah ya ba da lada to shikenan sai ya yi duk abin da zai yi. ya hadato shafa shafansa da lambobinsa ya yi ta faɗa shikenan sai a ɗauka duk haka yake ومن ومن شعر أبي علي الحسين بن سعد الآمدي المتوفى عام 444 yake cewa tasaddara littadrisi kullu muhawwasin balidin tasamma bil faqih al mudarrisi fa huqqa li ahli al ilmi an yatamassalu bi baitin qadimin sha'a fi kulli majlisi laqad hazulat hatta bada min huzaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflisi tasaddara litasad- litadrisi kullu muhawwasin duk wani mai karancin hankali ya zo ya yi shigege wajen karantarwa balidin wawa ta samma bil faqihil mudarrisi har ya yi suna da cewa shi wato faqihin malami ne fa hukka li ahli ilmi an yatamassalu bi baitin qadimin abin da ya fi cancanta fa da masu ilimi shine su yi koyi da tsohon gida sha'a fi kulli majalisi wanda ya yaɗu a kowane majalisi wato akwai malamai magabata wanda an san su ba baƙi ba ne ba an san iliminsu an san tarbiyyarsu an san ladabinsu to duk wani ɗalibin ilimi abin da ya fi cancanta da shi ne koyi da irinsu domin ba ɓoyayyu ba ne ba laƙad hazulat hatta bada min huzaliha ga ta nan ta rame akuya ce ta rame hatta bada min huzaliha kulaha ai hatta bada kulaha min huza- min huzaliha har haƙarƙaranta ƙasusuwan haƙarƙaranta su ne kula ƙasusuwanta na haƙarƙari sun bayyana min huzaliha saboda tsananin ramarta wa hatta samaha kullu muflisin har ya zama duk wani matalauci ma ya taya eh duk wani matalauci ma ya ya zo ya taya bashi da shi muflis fa shine matsiyaci wanda bashi ma ya marewa su suke zuwa kanta suke tayawa saboda tsabar lalacewa amma waɗanda suke mawadata ba sa bi ta kanta ma'ana irin waɗannan masu irin wannan kurarin ilimi suna kurarin ilimi waɗanda suka san meye ilimi suna musu kallon wannan dabba ramammiya kwanjalalliya ba nama ba kitse babu abin waɗanda kuma suke zuwa su taru a gabansu suna tamkar matsiyata wanda rashi ya sa yake ganin wannan kan bata wuce shi ma ya saya ba bata wuce shi ma ya layya da ita wa fi tarihi islami na mazij min haula'i alladina labisu libasal ilmi a cikin a cikin tarihin musulunci akwai misalsalu suna namazij amsal min ha'ula'i alladhina labisu libasal ilmi misalsalu na irin waɗannan da suka sanya tufafi na ilimi waddini da addini wa quluhum khawa amma hankulan su kuma hankula ne babu komai a ciki ai fariga wa qad fadahatkum wa qad fadahatkum siyaruhum wa kashafa Allahu an auratihim wato tarihin su eh fadahatkum siyaruhum tarihinsu ya fallace su wa kashafa Allah an auratihim kuma Allah madaukakin sarki ya yaye al'aurarsu wa min haula'i daga cikin waɗannan malam zai kawo mana irin waɗanda tarihi ya nuna su masu irin waɗannan halayya mu dan ji misali daga cikin su Allah madaukakin sarki ya bamu ilimi mai amfani ya gafarta mana abin da muka yi kuskure tara mu a cikin ladan abin da muka yi daidai وصل اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك